قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيار قوة شعبان هجر ما أيكي صلى الله عليه وسلم daga birnin maka zuwa birnin madina shekara dubu da shekara hudu da arba'in da hudu muna fatan allah maɗaukin sarki ya datar da mu gashi da cikin kaddarawa allah za mu ci gaba da nausawa cikin karatunmu a wannan sura mai albarka suratul baqara da satin da ya gabata mun yada zango a aya ta shida yau insha Allah za mu tashi aya ta tasa'in da bakwai in Allah ya so muna roƙon ubangiji ta'ala ya mara takoran shi mun ji dai ita wannan sura yadda take fallasa da tonon asiri zuwa ga yahudu tuba babu dangin aladu da birai wanda wannan sura ta bayyana mana irin alƙawula ɗaya bayan ɗaya da suke tsakaninsu da Allah duk suna warwarewa da makirce-makirce da kutun gwila da kulle-kulle wanda wannan ɗabi'a su ce a cikin aƙida su da yahudanci da masu aƙida irin tasu ubangiji ta'ala ya magance mana makircin masu makirci gaba ɗaya na yahudu da waɗansu min ji kuma yadda Allah ta'ala ya zarge su za ka same su akwai san rayuwa kowannensu yana so ya ji daɗi inda ma zai samu ya samu shekara dubu to zai yi gurin haka amma Allah ya ce ko da sun shekara dubu ba ta iya hana musu shiga azabar Allah domin Allah madaukakin sarki mai gani ne dangane da abin da suke aikatawa haka za mu ji kuma abinda Allah madaukakin sarki dai ya ƙara kawo mana game da Yahudawa a cikin wannan littafin nashi mai albarka a lokacin da wata tattaunawa ta kasance tsakanin waɗansu daga cikin gungun Yahudu tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abin da ya faru shine Allah ta'ala ce kurman kana aduwa ulman kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin na'am
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya sakamakon wani abu da ya faru tattaunawa tsakanin yahudawa da annabi muhammad alaihi salatu wasalam al'imamu abu jafar wanda aka fi sani da ibn jarir tabari allah ya mishi rahama ya ce a jima'ar ahalul ilmi bi ta'wili jami'an anna hadhihi al-aya nazala jawaban lil yahud min bani isra'il wannan malami masanin tafsirin alqur'ani mai girma abu jafar ibn jarir tabari Allah ya mashi rahama yace malimai ma abota ilimi duka sun taru akan fasarar wannan aya gaba daya ta sauka ne amsa ce ga yahudawan bani isra'il idza za'amu anna jibril aduwwul lahum a lokacin da suka raya suka fada a bakin su cewa malaika jibril dan adawa su ne karara suka fadi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole su zamanto suna adawa da jibril saboda jibril shine Allah yake aiko da sako zuwa ga annabawa don haka ana musu tonon sirri kenan don haka sai dai an samu sabanin malamai akan wato tattaunawar amma dai ya tabbata dai akan su ne wannan aya ta sabka abdullahi dan abbas sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amin wanda manzo Allah ya mishi addu'a yace Allah ka sanar da shi fasara Allah ka bashi yawan kwanaki da yawan yaya ya daga cikin sabai waɗanda suka fi sanin tafsirin alqur'ani mai girma kuma suka fi darewa a duniya daga cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace hadarat usabatu min yahudu an samu waɗansu jama'a daga cikin yahuda sun zo gudu annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalu ya abul qasim suka ce ya baban qasim ba ba su ya rasulullahi ba wasu ma yarda ma'aikin Allah bane suka ce ya abul qasim ya kai baban qasim wannan alkuniya ce ta wa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce ku kana da dan qasim bai dace ga wa kanka wannan alkuniya ba shi kada yake da ita alaihi salatu wassalam suka ce nas'aluka akwai waɗansu abubuwa حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا علمهن إلا نبي za mu tattauna da kai akan waɗansu ababen da ba wanda ya san amsarsu sai wanda yake annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu amma shi'tum ku tambaye ni duk abin da kuke so tambaye abin da kuke so tambaye abin da kuke so walakin sai dai akwai sharadi a cikin tambayoyin tsakanin na da ku ija'alu li zimmatullahi wa ma akada yaquba ala banihi kafin ku mun tambaya ga sharri na guda sai kun sanya mana alƙawari tsakaninku da Allah idan har na ba ku labari akan waɗannan tambayoyin la in hadathukum an shay'in fa araftumuhu la tattabi'anni al-islam ba zan ba ku amsa a banza ba haka kawai sai da sharaɗi idan har na ba ku amsa kuka fahimci amsar gaskiya haka take to za ku bi ni akan addinin musulunci faƙalu suka ce ya dama haka ne a haka muke ne zalika lak wannan sharaɗin mun ɗauka maka shi faƙalar rasulallah sallallahu alaihi wasallam sallu amma shi tun maza na ce ku tambayi abinda kuke so ce to akbar na an arba'in da babu amsa ne guda hudu jaraba hudu ce za mu maka in dai ka ci za mu bika nau'ari muna so ka ba mu labari allah maɗaukakin sarki ya saukar da wata aya kullu ta'ama kana hillal li bani isra'ila ta'ami kana hillal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ubangiji ta'ala ya ce kullu ta'ama kana hillal li bani isra'il duk wani nau'in abinci na halal halal ne ga bani isra'ila illa ma harama isra'ilu ala nafsi sai abin da shi isra'ila kin waye isra'il annabi yaqub ya haramtawa kanshi da kanshi mun kabla an tunzala taurat tun gabanin ba sun kada at-taura ba to wannan abin da bani isra'ila kamar isra'ila ya haramta wa kan shi wani abinci ne a yi tambayar suka mashi in kai ne sai ka ce wani abinci ne bani isra'ila ya haramta wa kansa to wannan yace tambayar mu ta farko da muke so ka tambaya mana akbarna an ta'amu harrama isra'ilu ala nafsi min qabla an tunzila at-taurat ba mu labari wani irin nau'in abinci ne isra'il annabi yaqub ya haramtawa kansa tun gabanin ba suka da taura ba akabar na kaifa ka ba mu labari menene ya yake abu na biyu suka ce ka ba mu labari kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ul rajul wa kaifa yakunu adh-dhakar minhu wal unsa ruwan mani na namiji yaya yake ruwan mani na mace kaka yake kuma yaya ne ake a samu da namiji yaya ake a samu ɗaya mace wannan ai sai daktar daktoci ko sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita tambayar mutum yake nan wa akbarna bi hadha annabi ummi fi tawrat wa man walihi min al malaika ka ba mu labari kuma akwai wani annabin da za a aiko shi a matsayin annabi yawa daga cikin annabawan da Allah ya turo amma shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kuma waye zai da ya kama shi wahayi daga cikin mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara jaddada musu cewa alaikum ahadullah la in ana anba'atukum la tattabi la tattabi ani ina jaddada muku mun hoyi alƙawari tsakaninku da Allah ko in wani ba ku labarin waɗannan amsosin fa za ku bi da suka ta eh ya to shi kenan ya ce to ina gaba ku da Allah wanda ya saukar da attaura ga annabi musa alaihissalam ai dai kun san annabi yaƙo tambayar farko kenan ko suka ce menene isra'ila ya haramta wa kansa kun san annabi yaƙo ya yi wata rashin lafiya mai tsanani sosai ya raunana da haka haye alkawari idan Allah ya ba shi lafiya zai diba abincin da ya fi so daga cikin nau'in abinci ya bar shan shi zai diba abin da ya fi sha daga cikin nau'in abin sha ya bar shan su to ba abin da ya fi so kamar nuna rakumi da kuma bangaren abinci shi ne nama rakumi kun yarda wannan abin haka ne suka yi shiru suka ce haka ne ya ci tambaya ko bai ci ba ya ci daya ya ba su labari suka ce Allahumma na'am da kansu ba gaskiya ne kuma ba haka muke ba sai a ja aya ce gaskiya ne amma sai ka ga wajen aiki an samu matsala a ja ayar a ciyar da fi sabilillah sai mutum ya rike ajihun sai ce Allahu akbar sai ya rike ajihun shi ma amma ya tashi wajen bada sai ne mai yan kanana kana jira alkur'ani ya zargi yahudu kai mata kai suka ce Allahumma na'am gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su wannan labarin ya ce ina gama ku da wanda ya saukar da a taura ga annabi musa alaihi salam kun san ruwan mani na namiji yana da kabri kuma fari ne kal amma da mace kuma yana da me za a ce leje ne bai kai kabri na namiji ba kuma shi asfar ne ma mana asfar ha masara masara ne aiwa kuma duk wanda ya riga wani zuwa ko ya fi shi yawa ta nan bangare ake samun rinjaye idan namiji ya fara zauwa ya riga na mace sai a samu ɗa namiji idan mace ya fara zauwa sai a samu ɗiya mace ko wanda ya fi yawa a cikinsu suka ce allahumma na'am tabbas gaskiya ne haka yake a cikin littafin kai dai kalin kai ka nesa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ba su labarin waɗannan tambayoyi nasu ɗaya bayan ɗaya suka ce ga wata ƙarin tambaya akwai wata alama ɗaya ɗaya da annabawa suke da ita wata alama ce annabi sallallahu alaihi yake ce musu su annabawa in dai mutum annabi ne idan su yakan yi barci amma zuciyar shi ba ta barci suka ce gaskiya ne duk wa abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba su labari suka tambaya sai da ya ba su amsa ɗaya bayan da yamma da aka ina so kuma ba su imani ba su imani ba haka aka samu ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya ce ayar ta ƙara kawo hujja da dalili a kan ɗaya daga cikin malamansu abdullahi ibn salam wanda ya zuwa manzana sallallahu alaihi wasallam tambayoyi guda uku daga cikin tambayoyin ya tambaye shi ya abul qasim ka ba mu labari menene yan aljanna suke fara ci in sun shiga aljanna ya ba shi amsa ke wani bangare ne daga cikin hantar kihigo ka za a more aljanna Allah samu cin shi ya ba shi labari ɗaya bayan ɗaya daga cikin tambayoyin nan guda uku a nan gudun shi ba wata wata da yake Allah ya mai gamdakatar sai imani ya yi kalmar shahada da gaban kakasa da ba daɗiya ba ya ce amma abin da ke jin tsoro wallahi mutanenmu mahasada ne suna da hasadar tsiya mai hasada ko ba alam ba wace yake ta wai makiyinka idan kai tafiya a cikin ruwa ba sai ce mi ta tada mai kura ce wallahi tsananin ke iya gare su لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ubangiji ta'ala da kai ce wallahi zaka samu mafi tsananin adawa da musulmi ga mu'minai sune yahudawa masu bi musu sune zuwa mushrikai to shi yace idan nayi imani babu shakka wa'annan bayan Allah idan suka zo idan za ka tambaye su ni yi matsayina a cikinsu za su baka labarin ni mutumin kirki ne amma idan na zo na ƙara jin da imani a gabansu za ka kai su inda za su warware wannan abubuwan da suka faɗa da zala ya ba shi labari ya imani jama kaɗan suka zo suka tambayi wannan aboki nasu abdullahi ibn salam mazala ya ce ina masu damar in tambaye ku me ya matsayin shi a cikinku suka ce ai wannan mutumin kirki ne shugaba ne dan shugaba dan mutumin kirki dan kaza kaza suka yi ta yabansa ya kuke ganin idan har ya musulunta manzo Allah ya tambaye suka ce ka ai muna muna nema mai tsarin Allah daga wannan abin da ka faɗa eh na'uzu billahi min zalik muna nema mai tsarin Allah wasu suna ga sunna Allah ba ba ka bane yanzu ba kai kana riko da sunnar manzo Allah wani yana ganin ka kai bai hude ne kai akan bata kake gashi yayi dumu dumu da bid'a da al'adu wanda tsakanin shi da alaka da sunan manzan Allah nisan ya kai nisan mafanar rana makutarta amma na ganin kai ne halakake ya kula da su ai ba sa kaduwa kafe gardama da su haka malaman suke su ya za a kada mai gaskiya mai abin faɗa ai baya faɗa ko sai dai ya faɗa to haka aƙida ce ta yahudu suna zauwa kan manzan Allah da ya tambaye suka ba da wannan labari mai kyau akan shi abdullahi ibn salam sai ya fito bayyana imani ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah suka ta aida man duk cikin ba mutum mafi shari kamar shi baban shi ma ya fi kowa shari kakan shi kuma mutum ne babu mai shari kamar sa yanzu da suka tuka sun yi mi sun warware saboda aqidar yahudanci kida nake ba da musamman ke cewa na aqida akwai da cikin demokradiya yanzu mutum yana tare da mutane sai ce su ne mutanen kirki wancan 'yan farcin mutanen banza ne da an ɗan cika shi da wasu 'yan canji in yi canza shekara zaka yana ta yanzu ya gane gaskiya kuma wa'in nan da ya walakanta ce mutanen banza ne kuma yanzu su ne na kirki wanda ba a gina ce ta yahudu ba a gina ce ta yahudu ba da wani dalili ba kuma allah ya sauke ala'ayi halin da yan uwa wannan aya malamai sun karuwa ya daban-daban amma da ittifakan maganganun malamai akai shine ta sabka ne akan waɗannan gungu ne Yahudawa akan tattaunawa su da Annabi sallallahu alaihi har take suka ce wane ne ke kawo wa shi annabin ƙarshe wahayi kai da kace kai ne yace malaika jibril zai kace a to inda jibril ke kawo wa wahayi ai ba za mu yarda da kai ba nan ne za mu rabu sauran duk mun yarda yanzu ala kawo mutum tambaya guda hudu a guda uku ka gamsu da haka ne ta ukun ko da ba gamsu ba ai ya ci ko bai ci ba idan aka zo ana neman kuri'ar mutane hudu sai ka samu ta mutum uku wa ya kamata a ɗauki shugabanci ka gani ko amma suka ce to a nan ne muka yi balan balan da kai saboda shi wanda mala'ika jibril da ka ambata ai makiyin mu ne inda mika ilu ne mara dama dama kuma ƙarya suke kawai suna neman da su fake ne suna neman mafaka ne to bayyana wasu cewa mala'ika jibril dan adawarsu ne shine Allah ya ce ku rika gaya musu man kana aduwwan li jibril duk wanda ya zama to dan adawa ne ga malaika jibril to lalle kam jibril tabbas fa innahu nazzalahu ala qalbi shine yake sabkar da wahayi zuwa zuciyarka nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin ubangiji ta'ala ce wannan alqur'ani sabkekke ne daga Allah wa ke zawa da shi ruhul amin man huwa shine malaika jibril ko ya ke nufi da jibril kalmar jibril da ke so a fasara ba ya kamata mu sani ko ba ko mutum daya kalmar jibril shi ne bawan allah jibril kamar ka ce abd jibra'il ne ai al'il shi ne al'ila da ka ce jibril ka ce abdullahi kamar ka ce bawan allah da yare irin nasu wancan da kuma hannamun ma shi ne mala'ika jibril mala'ika bawa na allah shi ne fa kawai yasa Allah yake kira shi a rugurin ruh al'amin da haka duk wanda ya zamanto yana adawa da wannan mala'ika mai suna jibril jibra'il mana bawan Allah mala'ika jibril to tabbas fa innahu nazalahu ala qalbika shine ya saukar da shi Allah ya bai wahayi ya sauko da shi zuwa ga zuciyarka bi iznillah amma da uzinin Allah ba karar kashi ne ya je auso ba kuma abinda mala'ika jibril zo da shi na wahayi gaba daya musaddiqan lima bayna yadayhi ya gaskanta abinda yazo a cikin littafin su gabace shi an yi fafatawa da yawa da makabila da yawa tsakanin adam sallallahu alaihi wasallam da yahudawa wata rana ma zawa suke suka ce kowa cikin littafin ku wanda ya zina me ya kamata mishi idan ya taba aure mu a cikin shari'a mu ta musulunci wanda ya taba aure ya zina a jefe shi da duwatsu har ya mutu suka ta su wanda ya zina a tausaya musu yamma ko an ce man zana rujuma ko to muku man zana ruhima a tausaya musu in gidi ba har yanzu a gurinsu ai zinar ta fi mahimmanci sama da aure a yi ne idan ka aure da yarka kasa da shekara goma sha takwas kayi laifi goma kai ba a gurinsu kayi laifi ko akwai dokar za a hukunta ka ko ba mu akwai doka kuma har akwai kaso a ciki Allah ya cikin wani bawan Allah zai waɗe shi aure a nan garin sai waɗannan ƙungiyoyin suka je suka samu irin manya-manyan matan da nasu gabdin na wani ba taɓa aure ba daga mai shekara 45 sai mai hamsin sattin ba taɓa aure ba suka zo suka sallama mai suka tara shi ta mun ji akwai yarinya a gidanka za ka mata aure ya ce ƙware ku mai suna wance ya ce ƙware ku ɗiyata ce ta aibata kai shekara goma sha takwas ba saboda haka suka kare bayanan sai ce aha kenan so kuke kamar yadda ku kuka zama katti haka baku samu aure ba iya zama ɗaya ta zama haka ko sai kowace sa kai kasa to inda ɗaya ta ce nizan mata aure yadda ku jinda abin da za ku ce to ko yanzu su suna da hukunci akan in ka aure da yarka kasa da shekara sha takwas akwai hukuncin da ya kamata a hukunta wa ka wani hukunta alkur'ani ne hadisi ne a gurin dokar iyaye da kakannin ta sakuna muka samu to me dokar wanda ya waɗiya ciki ta hanyar zina ba ta kai shekara ta kuma akwai doka inda ya tayar da babu komi balle ta karbo da ba hannu shi ke amma inda aure ne ko ita ta yarda mijin ya yarda kai kai yarda to kai za a hukunta ka ba haka bane ba to a nan idan ka diba mahimmancin aure da mahimmancin zina wanne ne a gurin su mahimmancin zina ya fi mahimmancin aure a inda in ta ba ta yarda incinta ne dan na daga cikin nuna mahimmancin zina ta fi aure yara 'yan kankana waɗanda suke kalaskin a da ake cewa wanda suke yan sai yaje shekarun su ne amma ana zawa akwai a musu ilimin jima'i yau ko ta ba an koya mata ilimin jima'i ka taba gani wani an sakarci ne wani ilimi ne wanda Allah yake sawa dan adam da dukkan halitta dabba ma ba koya mata ilimin jima'i balle dan adam da yake da ilimi dabba ma me yana zuwa karantar da yara ilimin jima'i ilimin iskanci ne ha gani kuma musulmi za su je suna karantar da wani ilimin kuma suna ganin daidai ne tunda ana ba su salat kaga mace mara kumya a gaban ɗalibai ƴaƴanta da ƙannuwanta tana nuna yadda za a yi ga yadda za a taɓa a jiki a ji daɗi har ma kila ta zo da me ake cewa da irin zakari na namiji wanda aka yi shi da katako da kafot ko wani abin da ta nuna ga yadda ake sa shi da me da sauransu kuka suke wallahi yasa wani ɗalibi madankin sai ta ba su wani darasin sai daga hannu wa yake tambaya ce da hannu yace wallahi ba dan ni kira burge ni inda kayar na ma tace uwaka abu ba haka ya kamata ba haka ya kamata ba ba ta koyi iskan shi ba ita kuma ta aure shi wanda ya sakin shi ne ya mara ya burge ni ya yi daidai ya ce wallahi tana burge shi kuma gashi ta aiye shi Allah ya sauke wannan duka aqidar su aqidar su da haka suka ce manzana ruhima to shine Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri a guri da a wannan lokacin aka ce fatu fi qurfatu bitawrati fatruha ku je muka a taura a karanta gashi a cikin atarun tasu ba a ce an rubuta in wani manzana rujuma wanda ya zina inda ya taba aure a jefe shi shi bai yahudan da ya zo da zai karanta gurin sai ya dora hannun shi akan wannan dugon na jiwa sai ya karanta mai manzana ne ruhima sai ka ce daga hannun sai ce a manzala ce daga hannun kimura jikin Allah da ya daga hannu ga ɗan jimu a cikin littafin su ma haka yake shi yasa yanzu idan ka ji kiristoci suna wazi ko jiya na ji wannan saurari su mai wazin nan nasu yana maganganu akan lalacin ya ke cewa zina babu su babu wanda za ka ji daga cikinsu a cikin maganganunsu suna halatta abubuwan da na bana amma idan kani ba kuma ita bana ita ce ake yadawa idan ba addinin nasu ya karantar da wannan ba inda addinin na gaskiya ne ala ayi halin dalilin da saukar ayar sun ce mala'ika jibril makiyinsu ne wa inda mika'il ne ma da hisbu manzo Allah ba su jibril ne ba su bashi Allah ya kuma ƙarya ce inda mika'il ne ma yake kawo da za su yi haka da abin da ya zo da shi musaddiƙar lima bai ne ya gaskanta abin da ke hannunsu ne wahudan kuma abin da ke cikin alkur'ani gaba ɗayansa daidai ne shiryar da mutane da akan daidai damar daga cikin manuhoyin alkur'ani mai girma ya ɗora mutane akan tafarki madaidaici ya gyara halayensu ya tsabtace dukkan wata kurafat ya hana musu shirka zuwa ga allah ya sanya mu'amalarsu ta yi kyau ya zamanto kuma ya nuna musu hanyoyin da su neman arziki na halal su yi rayuwa mai kyau a cikin rayuwarsu ta duniya da haka alkur'ani hudar shiriwa ne kuma wa bushira duk abin da ke cikin shi albishir ne limominin ga waɗanda suke masu imani allah samu daga cikinsu allah ta'ala sai cewa manzo allah ka gaya musu man kana aduwan lillah duk wanda ya zamanto maki ne ga allah wa mala'ikati ko maki ne ga mala'ikun allah irin su mala'ika jibril dan idan ka kyamaci mala'ika daya kaman ka kyamaci duka ne idan ka kyamaci manzo guda daga cikin manzannin Allah kaman ka kyamaci duka ne kaman yadda in ka kyamaci ayar Qur'ani kwara daya kaman ka karanta Al-Qur'ani gaba ne kaman yadda idan ka kashe mutum daya a rayuwar nan ta duniya kaman ka kashe mutanen duniya ne gaba daya na farko na kashe dalilin ka kai kokarin wani mutum zai halaka ka ceto rayuwar shi daga halaka kaman ka raye mutanen duniya ne gaba ki aya ce ta alkur'ani mai girma man qatala nafsan bighairi nafsin fi man qatala nafsan fil ardi bi من أجل ذلك كتبنا على بني من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض Mhm.
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا Mhm.
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس Da haka Allah
جميعا dai babu labarin ƴaƴan bani Isra'ila ƴaƴan Annabi Adam alaihi salam abin da ya faru tsakanin sai ce min ajal zalik saboda wannan ne ka tabbata muka rubuta muka wajabta akan bani Isra'ila har ma al'umma yazo annahu man qatala nafsan bi ghairi nafs duk wanda ya kisan kai kisan kai ba tare da haƙƙin kashiya ba kasar wata da rayuwar dan adam kwara daya daya fa zunubinka a wajen Allah fa ka annama qatalan nasa jami'a kaman ka kashe mutanen duniya gaba daya idan zaka saka yana za ka sa kanka duk wanda ya kashe mutum a duniya ranar tashin alkiyama wannan wanda ya kashe allah maɗaukakin sarki zai sa ya zo ya ci kwalanka ya ce ya allah tambaye shi me yasa ya kashe ni ko da kisan kai ba karamar bala'i ba yanzu mutum ya je ya rushe ka'aba gaba ɗaya ce ya ta tsarki ko bai yi ba to wallahi laifin shi bai kai laifin mutumin da ya kashe rai kwara ɗaya ba ɗaya daga cikin magabata kalli ka'aba ya ce wallahi duk yadda yake da daraja da ta kai ran mumini ƙwara ɗaya daga duk yadda za a sarwantar da rayuwar mutum kankan da a ce akwai hannun gaci a sarwantar da shi da makamai da makami ko a sarwantar rayuwar shi da tsubbace-tsubbace kasa ya tsubu ma suna kashe mutane ko suna kashe mutane wannan adi ba shi shi yasa duk yadda za a yi kankan da a rayuwarka a ce ka kashe mutum za ka mutu yana barazana ta wallahi zan taka ka da mota kuma da gaske yake ka diba fa haka kawai a kisan ganganci ma idan ka kashe mutum bayan ka biya diya sai ka yi azumi 60 kuma a jere wannan taubatar min Allah tuba na tsakaninka da Allah ba rangan ka kashe shi ba mota ta kawai ka dauka mota ka tana da birki lamun lahiya lau tana da komi ba ma irin waɗanda za su hau mota ba birkin kirki ba ko taya ba kirki a ce a Allah ya kare a komi lahiya lau amma sai Allah ya kawo hatsari dalilin kai kana jan motar sai mutum ɗaya ya mutu kana da azumin sattin wannan taubata min Allah tuba da tsakaninka da Allah ba dangane kai shi tayewa kai ba da ka mutu amma sai kai ka rayu to wallahi sai kai in mutum biyu ne sai kai azumi sattin sattin so biyu Ali da ashirin in mutum biyar ne sai kai azumi nawa a gani wannan taubatan min Allah tuba da tsakaninka da Allah za ka yi hankali da kisan mutum amma saboda rashin fahimtar addini za a ga mutum yana cewa addini yake ya danne mutum ya mishi yankan yankan rago kuma har mutum yana kalmar shahada shi ko yana Allahu akbar wani Allahu akbar ran dan adam Allah ya sauke da haka duk yanda zaka yi a rayuwarka kala sarwantar da rayuwar wani har ka gama rayuwarka wallahi yi kokari amma a gama kai da kai a kashe mutane a kashe mutum kuma da daga cikin kisan mutum taimako akan kisan shi ko da da shawara ne ko da ta hanyar sayo miyagun ƙwayoyi ne wanda za a sha a yi kisa kai saboda waɗansu suna sai da ƙwaya suna ganin ba komi ba ne a sha a bugu a je a yi ta'addanci don duk abin da ake yi na ta'addanci galibi shaye-shaye ne a nan garin aka yi wani fa ya je kawai majalisar yan daba ɗin suka ce mai ga wasu ƙwayo guda uku sabbin haɗi ne ka haɗa ya shanye su ya dai samu abokin shi yake ta cika mai wuka sai da ya kashe shi kuma ya zo cika da harkokin shi na duniya har yanzu yana gidan kasu a nan gana aka yi sabon haɗi ne aka ce mai shi yasa ya haɗa kuma abokin shi ne tare suke yi kowane lokaci to kaga sayar da irin waɗannan miyagun ƙwayoyin taimakawa ne akan kisan kai duk wanda ya shaye bugu ya je kashe mutum kana daga cikin wa'anda sun yi kisan kai kuma ba ma na kuskure ba na ganganci baraka dukkan abin da zai iya zawa ya ba da dama a sauwatar da rayuwar al'umma kake da a ce akwai hannunka a ciki Allah ya sauwaƙe ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya kisan kai kamar ya kashe mutanen duniya gabaki daya wa man ahayaha wanda ya kokarin ceto rayuwar rai daya da haka likitoci albishirinsu wanda za su yi aiki tsakaninsu da Allah amma abin da za ka sha mamaki wai yanzu da lafiyar ɗan adam ake neman kuɗi wani ta hanyar likitancin nan ne yake so ya zama mai kuɗi da rayuwar mutane ba abin da a da mun sani cewa idan an kama nan mara lafiya likita alfahari yake ɗan mara lafiya shi samu sauki yanzu haka ne a shi dai kawai ya bugo maka fakicin ya ce je ka guri kaza ka saya saboda yana percentage a can ya cika maka takarda ya ce sai ka je ka examen kaza da kaza a guri kaza saboda an yaje za a bani percentage shi ne kawai gurin shi ina ma abin nan za ka yi shi don Allah ne da neman ceton rayuwar mutumin nan idan ka ceto rayuwar mutum ɗaya fa dalilinka ya samu ya rayu wanda inda bai samu wannan agajin Allah da kai ba da ba mamaki babu shi a duniya to wallahi kamar ka rayu mutane duniya ga baki ne ashe likitoci su su yi aiki tsakaninsu da Allah za su samu sakamako a wajen Allah to haka karyata manzanni idan karyata ɗaya kamar ka karyata duka haka mala'ikun Allah yasa Allah ce man kana aduwwal lillahi wa malaikati wa rusulihi wa jibril duk wanda ya zama to dan adawa ne ga Allah yana adawa da Allah yana adawa da mala'ikun Allah yana adawa da mala'ika jibril ai ko ya so mika'il yayi aikin banza tunda ya adawa da mala'ika jibril ko yayi da mika'il to fa inna Allah aduwwun Allah yace ku sanar da su shi kuma Allah dukkan wani wanda yake kafiri shi Allah adawa yake da shi Allah baya son kafiri ba inna Allah la yuhibbul kafirin inna Allah aduwwul lil kafirin Allah maki ne ga dukkan wanda yake kafiri ne to haka ashe kai musulmi sai kawa Allah godiya da haka waye gari kana daga cikin masoya Allah duk wanda yake cikin kafirci Allah madaukakin sarki yana adawa da shi Allah baya son kafirci da kafirai Allah madaukakin sarki ya tunike mu sai Allah ya ce ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ubangiji ta alata walakada anzalna ilayka ya rasulullah hakika mun saukar a gare ka ayatin bayyinat ayoyi masu bayani bayani kuma wazi wa ma yakfuru biha amma ba kowa ke kafirci da ayoyin Allah ba illa fasiqun sai waɗanda suke fasikai ma ma'anar fasikanci shine fita daga shari'ar Allah ba wanda yake kafircewa ayoyin Allah sai mutane wanda suke fasikai Allah kaka samu daga cikin fasikai sai Allah ta'ala ya ce أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ubangiji ta'ala ya ci gaba da bamu labarin aqidal yahudu aw kullama ahadu ahadan duk lokacin da aka kulla alƙawari da su nabazahu za su yi watsi da wannan alƙawarin fariqun waɗansu jama'a minhu daga cikin su wannan aqida ce ta bani isra'il yahudawa mu diba yanda kasar falastin ƙasa ce ta musulmi lokacin da hitler ya yi kace-kace da yahudawan duniya suka watsu suka fasama suka ɗaiɗaita nego sai da aka yi aka nemi taimako ko agaji za a tsugunna da su wa'annan mugun irin a can amma da suka zo suka kasar da yake faruwa yanzu suka yi kaka gida suka amshe kudus suka amshe gurare na falastinawa suka maida nasu suke gallazawa da kisan gilla ga wato wa'annan bayan Allah da suke musulmi mutanen Palestine kuma a zauna a yi yarjejeniya su tada a zauna a yi alkawari da su su tada ya fi so shirin masaki yanzu al'amma dina yin alkawari tsakaninsu an yi alkawla daban-daban waɗanda suke a lokuta daban-daban amma ba alkawari guda da suke kiyayewa suna ta kashe bayan Allah wala idan ka hira da mutanen da suke yan kasar falastin ne sai ka yi kuka idan ka ji irin yadda suke rayuwa don ma Allah ya su mutane da masu kokari duk yadda ake kashe su ake yaƙi da su ba za ka samu jahili a cikin su ba akwai wahala za ka same su da karatun alkur'ani za ka samu mutum doktor ne ilimin zamani za ka samu mutum injinar ne za ka samu mutum firfesa ne a hakan ana kashe su amma bai hana musu yi ilimin addini da zamani ba Allah madaukakin sarki ya ba su nasara annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akwai wata rana za ta zo duk inda yahuda suke za a yake su za ga bai yahuda ya je yana nadewa a gindin dutse ko a gindin wata itaciya sai dutse ya magana ya ce ya kai musulmi zo ga bai yahuda ba yana kashe shi ya labe a gindin itaciya itaciya ta yi magana ta ce ya kai musulmi ga wani bai yahuda ba yana nan zo ka kashe shi sai dai wata itaciya kwara daya manzo Allah ya ce wannan ita ce ba ta nuna bai hude yanzu in kaje kasar da sun shirka ta a ga sun yi imani manzo Allah ta wannan magana ko sun san haka zai faru Allah gwada mana lokacin da Allah zai raga raga da su saboda sun yi zalunci da yawa kuma suna cikin zalunci suna kashe bayan Allah to su aqida su kenan aw kullama ahadu ahadan a duk lokacin da aka kulla alƙawari tsakanin musulmi da su tsakanin wanda su nabazahu fariqu min waɗansu daga cikin su za su yi watsi da wannan alƙawari dala komi ba su kai jabe kace gaba daya duk yadda za a cikin mutane sai ka samu na kirki shi yasa a cikin wata aya ma Allah yake cewa daga cikin su akwai wanda in ka ba su ajiya ta kudi ko wani abu na amana ba za su ba wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما Ubangiji ta halace daga cikin Yahuda akwai wanda in ka bashi ajiyar kuɗi mai yawa zai yi maido maka shi in ka bukata amma daga cikin sa akwai wanda za ka bashi dinari ɗaya wallahi ba zai maido maka ba sai dai in ka yi tsayin daka akan shi ka kai ƙarar shi a jistus ta kone da kyar a yawan da sai Yahuda mu ɗufa ai duk aqida ce Allah yake yaki da ita wayanda Allah yace in ka ba su kudin me ya za su bido maka yaban sai ko su ko su ka sai Allah ya yabe su ne wanda kuma idan ka ba su komun kankantar abu ba za su maido maka ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai ana kai kawo zuwa jusus ko komsariya ko gidan alkali wannan aizargin su ne Allah yi kai ma in ka zama ka aika zama su to zaka samu duk yana daga cikin tsarin Allah maɗaukakin sarki baya mutane kudin goro sai ga an ce a cikin akwai mutanen kirki akwai mutanen maza ta haka Allah maɗaukakin sarki ya ce duk lokacin da aka yi alkawari a kullama ahadu ahadan duk lokacin da kuka kulla alkawari tsakaninku da su su yahudawa na baza ku za su yi watsi farikun waɗansu jama'a minu daga cikin waɗannan mutanen na alkawarin da kuka da su ba su cika ba Allah ce bal aksarahum la yu'minun amma ha mafi yawan yahuda ba sa imani mafi yawan su ba sa imani a wani hadisi wanda Allahu alaihi sati an ce manzo Allah ya ce da an samu mutum goma sun yi imani daga cikin yahudu a zamani na da da duka mutane da duka yahuda sun yi imani mutum goma daga cikin yahuda ba samu da suke imani ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai abin da ba a rasa ba saboda su mutane masu taurin kansu ubangiji ta'ala ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu shi yasa alkur'ani ya tona musu asiri kwarar gaske guri daban-daban babu mutanen sai gaya wa Allah bakar magana a cikin tarihin duniya sai Yahudawa
وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت, قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وبنجي تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة يهودا suka ce wai hannun Allah jimkeke Allah marowaci ne kaji masa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah suka ce Allah rowa gare shi Allah ya ce gullat aydihim hannunsu ne a kullu su ne marowata walubinu bima qalu ubangiji ta'ala yace Allah ya tsine musu albarka sakamakon wannan magana da suka fari sun faɗi mummunan magana da Allah ya tsine musu albarka ta yadullahi mazalula dullat aydihim walubinu bima qalu Allah ya tsine musu albarka sakamakon wannan mummunan kalma da suka faɗi wa Allah madaukakin sarki haka ba mai zagin Allah a cikin kabilun duniya sai Yahudawa Allah ce bal ba haka magana take ba yadahu wa musallatani hannun Allah a shimfiɗe yake yanzu ko kai fahimta yana ciyar da abin da ya ga dama yadda ya ga dama ga wanda ya ga dama za ka sami irin waɗannan kalmomin a cikin alkur'ani suna da yawa wanda yahuda suka ɗora su akan allah da kanshi su kuma ɗora akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa da haka miyagun mutane ne a duniya shi yasa aitular da ya tsaye ya ga to babu wanda ya kamata a shafi daga bayan kasa kamar su shi musulmi ne kuma musulmi ba ne ba musulmi bane amma sai Allah ya ɗanɗana musu azaba ta hanyar shi yana ma da alaka da su kuma shida yana da alaka da su amma gani ya kawo ba mutanen kirki ba ne duk lokacin da mutum da yake da aƙida irin ta bai hude to wallahi za ga rayuwar shi tana da matsala yana da wuya sha'ani yana da wuyar alaka galibi waɗannan aƙidun kuma su ne aƙidun da suke ƙoƙarin karantar da al'ummar duniya duk wani iskanci a duniya in gaji su kirkiro shi yanzu su ne suka tabbatar da auren jinsi a duniya suke so kowace ƙasa sai ta yarda da auren jinsi kamar da za ka je ka yi zance neman aure ga wata da ka gani haka za ka je ka yi zance neman aure ga wani namiji da gani kuma suna so dole kowace ƙasa ta yarda da wannan duk ƙasar da ba ta yarda da auren jinsi ba ya kamata a hana ta gudunmuwa da taimako ko ba shi bai kamata a bata ba haka yake a cikin tsarinsu saboda su suke da tattalin arziki a hannunsu shi yasa wani mandela ne kowa daga cikin shugabannin nan arne ne ma ya to shi tun da dai shugaba amurka wancan na wancan zamani yana kira da a yi wannan abin ya yarda a yi aure amma shi shi ne namijin ya zo ya aure shi a gani eh shege shi shege ko ba haka dai kirarin fulani ba ba fulani in yi sha kiɗa a wajen shaɗi sai ka yi shege shi shege makara ya ga ya magani shigo ta yi ra'ayi auren to amma ya zo shi shi ne namijin shi kuma ya aure shi banna da kazamta amma suna kokari a tabbatar da wannan tsari a duniya kuma suna ta kokarin su tukuru so suke wannan tsarin su ya tabbata ya tabbata ma a gurinsu so suke dai abin tun yana ɓoye ya zama mi ya zama a fili a nan ƙasarmu akwai makocinmu najeriya ba nan kano aka tara wasu yi zaman ɗaurin aure ba aka watsa su an zauna da mata da maza za a ɗaura auren wani da wani haka aka samu a zariya da kuka duna ta gani allah ya sauri to duk wani abin da yake irin wannan mummunan ɗabi'a na sakarci da dabbanci za ka samu su ne suke ɗaure mishi gindi za su iya zuba dukiya don wannan abin ya tafi daidai su suke ƙoƙarin tabbatar da maɗugo a bayan ƙasa mace ta auri mace tun ana yi abin a matsayin iskarci a yi shi a matsayin mi a matsayin aure kuma wannan abin kai kana ganin kaman babu shi wallahi in ka bincika sai abin ya baka mamaki nan kwanaki aka samu wata mata take gaya ma wani hamu ku mu zama za ku shawar kuma ba mai ta so ta nuna mai sun ci gaba sun waye wai ga ƴar uwarka mace zaka biya sha'awarka da ita me kake da namiji tana ganin ta waye kuma da zaka ce mata adiya ba za ta rama da sunan musulma mummunan aikin da babu wani laifin da Allah ya saukar da hukunci kazamin hukunci gaba irin wannan aiki duwa da madugo amma su kokari suke sai an tabbatar da shi a bayan kasa kuma an bayyana shi a matsayin halal idan aka samu mutum yana aikin luwadi mai shari'ar musulunci ta ce wanda ake yi wa a kashe shi wanda ya shi ma a kashe shi da sharadi sai dai in tilasta mishi aka yi shi wanda aka wara amma in dai yayar da aka yi luwar da shi shi ma aka shi kuma ya za a yi kisan aka ce a ɗauke su a je guri mafi sama a ɗora su a jirgin sama ba tare da an ba su lema ko an karanta da su yadda ake fara ba a sako su daga can kuma in sun zo ƙasa a inda suka sauka a musu ruwan duwatsu haka allah maɗaukakin sarki ya saukar da hukuncin da ya dace a wawa wa'in mutane amma kokarin suke wannan abin a tabbatar da shi a bayan kasa a matsayin abin da yake halal Allah ya so wake kuma za ka sa musulmi suke cikin wannan tsarin da tallata wannan tsarin so ake a wayar da kai a gane ba komi ba ne ai an ci gaba na haula wala quwwata illa billah tare da illolin da ke da akwai a likitance ma ta wannan ayyukan da suke aikata wa mummunan aiki a rayuwa ta duniya ma akwai illolin da idan mutum ya sa kai cikin wannan matsala zai iya samun wannan illar masana suna cewa duk wanda ya yarda aka taɓa yin luwaɗi da shi wannan maniyin da aka tsarta mai sai ya zama wata tsutsa a cikin shi kuma tsutsar wannan mai abincinta sai an sake tsarta wani maniyi za ta sha da zarar ta ji yunwa ba a yi luwaɗi da shi ba an tsarta mashi wani sai ta rika ɗan kwafi tana ciza shi shi yasa da ka zama ka shiga wannan gurin da wuya kake fita in an saba yi ma to sai amma la hawla wala quwwata illa billah Allah ya tsare mu to duka wannan daga cikin tsarinsu na duniya tabbatar da irin waɗannan ƙazanta da irin waɗannan laifukan da Allah maɗaukakin sarki ke huce da al'umma idan suna aikata shi Allah ya tsare to duk lokacin da aka yi alƙawarin su haka ne za su warware alƙawarin Allah ce aksaruhum la yu'minun mafiyan su ba sa imani sai Allah ya ce na'am walamma ja'ahum rasulun من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وبنجي تعالى ولما جاءه رسول من عند الله أكيد اليهود إتتي a lokacin da aka ce an zo musu da wani manzo daga wajen Allah kun sani cewa tarihi ya tabbatar da mafiya annabawa an same su ne cikin bani Isra'il mafi yawansu amma duk lokacin da aka ce ga wani manzo ya zo daga wajen Allah musaddiqan lima ma'ahu abin da yazo kuma zai gaskanta abin da ke hannunsu ne amma da baza fariqun min alladhina utul kitaba wadansu jama'a daga cikin ma'abota littafi sune yahudawa da kiristoci za su yi watsi da wannan sakon da manzon ya zo musu da shi daga baya alhali kuma sakon ya tabbatar da abin da ke hannunsu ya dace da shi bai saba masa ba kitab Allah wara'a zuhuri sai ga littafin Allah sun maida shi bayan bayan su da aka kai da kake cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan har baka yi aiki da abin da kake da shi na ilimi ba baka da bambanci da Yahudawa su ma Allah ya zarge su ne sakamakon sun san doka da shari'a amma sun yi watsi da littafin Allah ta bayan bayan su ba su mai da shi dastokin rayuwarsu ba ka yi ƙoƙari alƙur'anin nan da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine tsarin da kake hawa ka rayu akai babu abin da zaka faɗa sai wanda ya dace da alkur'ani da sunna ba abin da zaka aikata sai wanda ya dace da alkur'ani da sunna ba wani aikin da zaka zama an yi shi tare da kai ko ka aiwatar da shi sai wanda ya dace da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka zamanto malam ko wando do ka zan bai hude gaba a rika malam ko wando do wai kirari ake mai dadi yake ji malam ko wando do malami ne amma zai tafka tsayar da wanda ba malami ba zai ba ba da bambanci da bai hude wannan su ma da wannan Allah ya zarge su duk abin da ka sanin nan kai aiki da shi mal ilmi illa amala bihi ba wani ai ilimi da ake kira shi ilimi face sai mutum ya aiki da shi idan mutum ya zamanto yana da ilimi amma yana tafka barna to wannan mutum ai ilimin shi bai yi amfani ba ya zama hujja akan shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wa'inda za a wa mahaukaciyar azaba mummuna a cikin wuta kamar mutumin da yake da ilimi ya san gaskiya baya aiki da ita yan wuta suna cikin bala'i da masiba amma za su je wani kara daram me wannan karan ciki ne ya hoshe na mutumin da ya san shari'a baya aiki da ita malami amma bai aiki da malanta cikinsu zai fashe diyan hajjin su fito sai ya rike birgima akan diyan hajjin karan sai ya dauki hankalin duk wani dan wuta sai su yi tatar da zo su taru akan shi su kashe ware ne sun san shi malam ware ne an girma shi saboda malanta a duniya an ba shi riga saboda malanta an ba shi mota saboda malanta an ba shi hula saboda malanta amma bai aiki da ita ba sai cikin shi ya fashe hanjin shi ya fito waje karan ya tada hankalin yan wuta su taru akan shi ba wani ne ba kai sai ce shi ne alam ta'muruna bil ma'ruf ba ka kike mana wa'azi ne aikin alheri ba sai ce shi ne na muku umarni ne amma ni ba aikata ba subhanallah subhanallah ya zalluka ba kai kike hada mun wannan aiki ba ce eh ai na hada ku ne ni kuma na aikata Allah ya kare a ga sai ne mishi albarka ko kuma sai ne mishi albarka mana Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda akwai wani hadisi da ya zo yana so karantar da mutane hadisin in yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ya fadi ya suma saboda shi yana daga cikin malamai idan na magana da suke rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko sai an sa Abu Hurairah ya rubuto hadisi wajen 100 da rawa wajen 2500 da wani abu kai subhanallah saboda haka a cikin hadisin akwai cewa farkon wanda wuta za ta yi karin kumullo da su an san karin kumullo ko wanda wuta ta fara loma da su mutum uku da daga cikinsa akwai malami wanda bai yi aiki da karatun shi ba to wannan ita ce aƙidar yahudu rishin aiki da abin da mutum ya sani na shari'a shi yasa Allah ya faɗa a nan gurin a duk lokacin da aka zo musu da wani manzo daga Allah abin da zai karanta da sukin gaskiya ne sun san gaskiya ne daidai ma yake da abin da ke cikin littafinsu amma na baza fariqu min allazina utul kitaba sai su yi watsi da wannan shari'ar da aka zo musu su waɗansu jama'a daga cikin ahlul kitabi kitaballahi wara'a zuhuri da ba littafin Allah suka maida shi ne bayan bayan su su rika cin karansu ba babbaka ka annahum la ya'lamun kai ka ce dusan shi ba idan mutum ya zama to malami bai aiki da ilimi zai zama kamar me zai zama kamar jahili balma ya fi ya yi jahili zama sharri malam mai littafin ta'alimin muta'allam ɗariƙatar ta'alim yake cewa mutum biyu idan kana da manyan maɓannata a duniya to daga su sai ka tsaya fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbar minhu jahilun mutanassikun kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku ce manya manyan mabarnata mutum biyu ne fasadun kabirun na farko ce alimun mutahattikun malami mai keta haddin shari'a malami ne amma duk wani abin da yake na sabanin daidai za ka gada shi za a yi malam ko wanda doke nan malam ko wanda doke wannan shi ne mafi girman mabannata a cikin mabannata a ban kasa alimin mutahattiku amma a kowanne yi shi in ji malam wa aka bari minhu wanda ya fi wannan zama babban mabannaci shi ne jahilun mutanassikun jahili mai yawan ibada komai bai sani ba amma don ibada kowane lokaci za a gaishe na cikin ibada yake ba da misali ya ga mutum yana ta jan tarbi in hira ma yake tarbi yake ja tsabar ba wai alamar addini tarbin hana wuya shi yake yawo da shi wai alama ta shi mai addini ne a ga wani ajayanci ne ko asalin tarbi mene ne addini ne ba musulunci ba ne ba abu ne wanda yan addinin buda suke aiki da shi da kiristoci to sai ga mutum ya yi riko da shi kan kamila ga aji sai ga ana misali da shi ai azumi wata uku yake ya yi dogi da azumin tsayi ya yi dogi da gudu ya yi ramadan to kaga mutane suna koyi da abin da ke gani suke abin kirki shi kuma ibadar tashi kawai aikin banza ne yake na ce aikin banza yake yi kuma yau ba ko jahili ne sai ibada yanzu dan Allah ne da ba doktor ba idan na sa kayan likitoci na zo likita na aiki aiki zai ko aika aika aiki zai ko aika aika aika aika ne mana haka kawai zan ga mutum me yasa muke annabi tambaye sai ce kawai sai rubuta bai ce je ka sayo da kaza da kaza ka sha aiki ne wannan ai banna ce to duk mutumin da baya karatu bai ya tambaye ibada ta bangaren malamai duk kokarin shi aikin banza ne yake wallahi aika aika yake aika aika yake wallahi aika aika yake Allah ba zai karbi ibada da jahilci ba me za ka yi shi a duniya ba da ilimi ba ya zama yayi kyau kawai sai ibada dan kare da Allah abinda aka halice ka dan shi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kuma ka zo ka rika yin wannan abin ba ilimi kuma ka ce Allah ya karba ba abinda zaka yi a duniya ba da ilimi ba illa wannan abin sai kai aikin ba za a cikin shi sai kai asara haka zaka zo ka rika bautar Allah da aka halice ka dan ka bauta ba ilimi daga mutum shekara 60 shekara 50 ba abinda ya sani na shari'a amma kawai sai kokarin ibada kuma sai ga ana koyi da shi to wannan shine mafi girman mabannata a bangasa dan huma fitnatun fil alamina da malamin da ke taka dokokin Allah da da wanda ba malami ba jahili ne mai kokarin yawan ibada mutane da guda biyu wanda kowanne akwai masu koyi da su wanda ba su yi karatu ba sai ce ga wani ma abi yi karatu ba amma inda ibada ce ba a yi shi sai koyi da shi ba sa zuwa makaranta ko ba haka bane ba ya shigar da su ko bai shigar da su ba ya durmiyar da su waɗansu ga su da karatun sai su rika barna suna ganin to ai malam wani ma yi yake galibin abin da ke halakar da jahilai ma malam wane ma yana yi ha gani? ka zo musu da abin da ya inganta cikin alkuwarar da suna ce yadda ba su yarda ba ba malam wane hayi mutu yana kaza kuma wali ne cewa aska ma yake yi kaga ya halakar da su tami ganin shi malami yana cin karar sulawa bakewa Allah ya ganar da mu ala'ayi halin yan uwa wajibi ne mu nemi ilimi ilimi na shari'a ilimin ibada da shi ne za mu bauta ma Allah Allah ya yarda da abin da za mu yi shi da ibada shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ka annahu la alamu za ka kansu kai ka ce ba su ilimi ba kai ka ce ba su sani ba saboda mi ba su aiki da ilimi muna roƙon ubangiji ta Allah ya nisantar da mu da wannan mummunan aqida Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abinda muka yi da Allah ka ba mu lada kuskuren Allah ya gafarta mana Allah ka saukar da alkhairi da albarka a cikin kasar mu da sauran kasashen musulmi subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi